بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره والكتاب العظيم سبحانه وتعالى ربك عما يقول وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا من في رزقي ومنار معقل ولو تعاتني بملائكة تأتي لنا بالطفل وقال كما أن رمضان صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ذكر الحلول لأن الدنيا ستة الهوى أن الله تعالى لكن سلام محب يوم فيما يتقاطع عن دام الجنة ستبقى عن الجماعة جابراء جابرها عن محمد صلى الله عليه وسلم ما نرى الزكاة حضرة الرجال وزكاة الأهل لنرى الله سبحانه وتعالى طلع ورسول الله عنه وقد حقوقها أحضرها من الله يقاش إلى أبي الحقيقة لا شك من الملك رضي الله عنه وكا ذكر له في كلامها لا يؤمنون إلا بها من يمن ساحة من سوريا في ليوم جواز سلام من سوريا كلام سلام بعد ما هو الله idan kuka duba maka ba da ya yi da kuma da kuma shukuru na babban littafin nan na nuna da dangin alkaida wani da kuma kaya da na wata kuma rikiya wanda yau muna da baki ne na laraba bakwai da wata ƙasar da kuma hudu da nan na annabi isa dan maryam alaihi wa ala alihi wa sallam salatu wa sallam taslimi da shekara hudu biyu da ishirin da daya to da za mu fara karatun mu daga inda muka tsaya insha Allah a cikin wannan tarihi mai barka na kitabu wala kamar yadda ne a kai yau za mu shiga babin sallar asu a cikin wannan littafi da shi yin abin daidai ya kunna da saboda haka a tattalin na wajen yi ga yi kasan ba da na kasan tattalin ya fi shekaru dole da kan shi ya yi wani fata so sabon kan na mara ina so da wani tattalin da kan yana da kafa Thank you. أها باب في صلاة السفر يا كل بابي أكان أبن الشافعي كما يقول سلم في كتاب الصلاة ومن شبابي ديني أبنى أكان صلى تفيع إذا تصلى القصر وفي القرآن ya yi mana bayanin kara an taɓa sununin sawa wato kara aka kira Allah ya so a Qur'ani kuma matsayin da suna cikin musamman ba sallallahu alaihi wasallam duk da mutan Allah ya faranta ba amma matsayin da suna akwai maganganu da yawa a kan wannan nau'i na sallah illa ma yi babban abin da zan haska mana shi ne an sunanta mana wannan sallah ne saboda sauƙaƙe wa al'ummar musulmai saboda sauƙaƙe wa al'ummar musulmai yadda ya zo a hadisi wata rana hadisi ne makofi an tambayi an yi tambaya abdullahi bin umar Allah ya fara da yadda ya yi bayani ka san ma a zamanin yanzu akwai wanda za su za a yi tafiya sun ce shi baya shi baya su kuma tafiya da take ka ka ce ma su cika karan da yake سيدنا ابن عمر يتقل ذاته أن لا إله إلا الله ذاك مترجم حدث عنه تو كوني تنزلنا يتقل يوجع الولاء إذا ما يقول الولاء يا ذنب التوبة بمن هو أنفع كما Allah jalla jalalu ya ba da kyauta na ta a biyu kake da biyu kada sai na ta a biyu gane ba a haka inda ka kare mu ɗaya ne on the line wannan kada ka ce ka ce ta ba da kai ba ka ka ba ka ka ba ka da saurari saurari wani abin da za ana ganin an yi tafiya din kamar yadda ake harawa an sha wahala mutum da an sha wahala addinin musulunci akwai sau wa ma da ayi ayi da dini har min yadda ake kuma ibrahim yuridu Allah hukumar yusra wala yuridu hukumar usra haka ta hanyar addinin musulunci Allah ya fara kullum da sauki bayan wajen ne da tsanani a addini addini halifi mai sauki to amma ba wai saukin kaɗai ne mujarrabi ba sauwaƙe wani domin wahala ne kawai mujarrabi a in Allah ya zaka ba kawai ka fi in ka jira ka ba hanyar wani lokacin sai abu ya gagara zama wata domin in wahala ne kawai mujarrabi abin da ya aka sunan da aka kasu to kenan wanda ya ɓarkare yankar yankar yankar in za a bara duka tafiya da wani tafiya da kuma wani hari to kenan wanda ya ɓarkare wani ya fi je wani ɓarkare in lokacin da ya yi kasu a to ai ko bai tafiya bayan kuma gajiyan ne tafiyan ma ake gani ko to ba wani hankali bi mai kawai da masu musulunci kullum abin da ake bukata farko imani shi na da imani da farfara ka yi imani kan yarda ka yi afsan kaza na biyu sai ilimi biyu abu da ya bincike a taɓa wani wanda ya zaɓe shi a gida kala in ka gano shi ke kuma ba ka gano ba ne imani ka mai gida in bincike na zuwa ya zo amma an zato da karan wani da aka ko ana kan alarba a cikin ayi sai ya bincike a gano hikima ne wani lokaci tana fa'idar da in tana fa'idar da san taɓa wani misali me yasa annabi yake bayan ka wannan a adadin ku qaiman a cikin ingantacce kadan ku sabarci da aka bincike na hikmar ciki likitoci suka gano ashe idan mutum zai sha ruwa a biyu ainihin makoshi na karɓar ruwan matsewa yake in kana tsaye amma in kan in kana tsaye buɗe ya kamar mai sai wani da tafiya cikin sauri ba za ta na saurin kamuwa da ciwon zuciya in in shan wannan ne to kaga sun gano illa da ya sa annabi a shi hana annabi bai hana ba kawai ba wani hikima a wuri behind a'a kai ba ka gano su saboda haka ko kuma a cikin mutum azumi yawo halittar shi har yana zai harshe kamar jikin su yana kuma a ce kai wannan abin yau ya ya kamata a su kawai an wahala da kasamun tafiya ne ya bude wahala a haka kawai in an yi tafiya kan kasu amma in gidan ku ne ka je a tafiyar babu kasu wannan da shi ne kuma mutane su kiyaye wasu su bi ka'ida akwai kasuwar zamu dole da mun su karatu ja hankalin mu akwai kasuwar zamu in yi ba nan mutum zai rubuci kasuwa wanda ya kalla wani iya keke sai wani ya kasuwa da Allah digirin ba kilomita goma sha ba kun zai ba kilomita goma sha amma wani ya kasu saboda tabbar kan tsaye kwaji da fahakuwar fahimtar nasosi ko kuma an kwasu na tuni mutum wai karatu ya je karatu ya ƙara sinista yana kasu ya yi ya ɗaya masafafu sada asirin ya kai ma tafiyar da ya wasu a ba ta kare kuɗi ba kai wani rashi wani rashi zai kare da kasu kana taɓa shi ce ba a yi makamanci makamanci suna ba wani shi fahimtar suna ne haka tsabar fahimtar suna ne ne a wata su ba ta suna manzon Allah kusan da ya kasu wata da hasara a wajen kada ba har ma wasu a wasu kira tabbas da mutum ya yi kasu wata guda dan kare ne man bari magana ta tashi ne mutum kwana uku ana jin da kasu ne in an yi kaza za ka mutu da ko in yi mutu kwanan ya kai da tafiya ta kai kwana uku ko ko kuma masu duban sallah wani suna duba sallah ne ita bai kala na waɗanda ashirin ko ɗinu ka ce a kawai ya yi yayi wutar da yana da gaske ne yau kuma ya nan suna ce a yi na kamar yadda ba ga kwanar shugaba a yi tsara ta sa shi wanda Allah ya kuzi mu da ba'a yake da tsakanin bakwai fiye da kuma da ƙwaƙwalwa suna hukun amma a fahimci na su yi kuma amma da rabu da yanzu da ya zaɓi na kauna a duk Allah ya yi wuri da wasu wani ne kawai ke zaɓi waɗannan mutane ba a gane da Allah ya yi to tafiya da annabi ya kai shi ne da by actual date da bai dawo babu daga nan suka bayan masu wannan jahili sun jahili ne sai ma kwana a zarar kwana talatin yana da su kuma na zai ba akwai takardar da akwai abin nan a abin da ake kiran sa british book akwai abin da ake mata ko a secondary schools wanda ya duba ga sinista ran da za ta fara ga ran da za ta kare ta sani tare ba abin da mutum yake da na tashi ko na umma na wanda bai san yadda za a fara da wannan zama nanki kuna na wani abu bayi sai da jagorin gaba ko kuma a jawo baya a nan ko ko ba wani a duk wani to annabi misali da a yau abu ne mahaifiya yana ɗauka a cikin kwana biyu ma ba a shafi bayan jini a gaba za ka ga ya ce ana da kwana biyu ya ce da kwana biyu za za gama da kwana biyu ya bi sati za a zama da sati biyu sati uku sati uku ana kama kama da sanar da yake akwai da za a zama a dawo aka ka dawo yana kasu to kai ma ya kuma ne ka fita nan da dawo ka san daga nan ka faɗi ka dama akwai tukun nafsi na'am duk wani nafsi na addini ko kuma na babbar da alƙur'ani akwai duk ƙarƙashin in ba ka fahimci abin da yake koyarwa ba sai a ko fara wani saboda haka dan Allah ya kwa mu kiyaye kan mu alhamdulillah wuyan bai kamar yi muka fi ƙarfi su ba ma da ba ku dina a garin kuma da suna da na san mutumin da mu da ni ma ne daga ba da ranar ban ban sake ganin da mutunci da ya kai har su shara da ba har yau muna tare muna magana da na farko ne a misali sai biya zan gwada maka wani abu ya kawo da farko ya kawo ya matsala ta addini da na kawo sannan ya kawo ne kuma wannan ne wanda ya kuma ka sani da sai ayoyin alƙur'ani wani jifa da ayoyin alƙur'ani mukaddar ko ba ya aiki kula bin mali wa ayati wa rasulihi kuntum tasfazun la ta'tabu qad kafartum ba'da imanikum shi kana injin da ayoyin Allah ba nan kan saka ga jerin kuma ta da ba amma yawan an yi aiki kuma yana ganin wasu an kaura da kan fahimta mai kyau shi ma ba da wani ma zai mun gani wannan ina ya tabbata dan ya rantsuwa da mai zuciya da mun fara wallahi ya yi biyar in ya kuskura wani zara a rayuwa da ya koya mata na san shi fare amma da ya koya da girman kai da an kaura ta ƙarshe na wai shi ma zai yi rubuta mukan zama da ƴan biya ba wanda aka rubutawa jami'u azhar kun san da mun kan ko ko na kan amma biyu ne Allah ya kiyaye an daura wa zaina a imma imam malik din nan ba in ya kana da hankali ka san an yi da shi wani hijira ta shekara saba'in da a karni da aka yi khairu ulul karni kuma da zai yi na hau kuma da zai yi na hau kuma da zai yi na hau a wannan karni aka yi hijira ta shekara sassa'in da uku kuma ya rasu a cikin wannan karni da ya rasu duniya ita kan shekara ɗari da saba'in da kara ɗari da saba'in da kara amma kai da aka yi shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da kana kuma shi wani hurbi da wani bisa wala ta ji da su mana wani hurbi da wani bisa su mana ne mu mana ne mu ma za mu yi ne rai haka ne imam malik wanda annabi sallallahu alaihi wasallam akai ittihadi akwai hadisin da imam malik ne yake cewa za a yi wani namiji malami a madina a ajin madina malamin garin madina wanda za a rika hawa ra'uma daga nisan duniya jabba ta koda a yakwara tun kuma da su a madina sun tsawon duniya a wannan wurin wannan namiji in ji masu rama malamin kuma ya fi zuwa da dukkan su tabbatar imam malami saboda ne bayyana Allah ya hakan وجعلوا كلام فأعدهم وما يكون في المسجد فهو في شيء مرع هذا فتح في المسجد في المسجد شكرا هو مصحفه يقال فتح دم دم تفسير لا القرآن أما أن شنو شكرا هو مصحفه المجال حلوه شكرا ولا لا ألا يمكن كما ما لم wato da ya taka dukkan mataki na ilimi na duniya su saba'in suka masu ijaba ta su fara ba mai duban maza ce kai da in an rinka da na rinke da Allah kila ba za ka ka kawo ainihin arba'in da wuya ka kawo ta manyan mutane
ne wuta
kowane jiki ɗaya ka kawo shi gana a cikin nan ka haifar man sama Allah sallallahu alaihi kuma ka kawo waɗanda duk suka rubuta shi ana ta yi har da kuma sharu da da ayyuka inda ba ma shi kadai ya fi da duk kuɗin duk kuɗin inda suke shayi gabaki ɗaya su bukari musu sirri abu da wanda ta yi ibn Majah dukkan su hadisan shi ba su san ba su san musulunci ba duk ba su ne da shafi amma shi kuma ya haɗa da shi duk ne wanda ya ta hubbita wanda ya ta hubbita amma duk da idrisa duk da yi uku ya haɗa da wani wanda ya ta yi duk da abuwa ne shi da hudu a yi a ran zama ba ne duniya da hudu da hudu a yi ba wanda ko wani hadisi na da tare da haka ko wani ya ya mu da da da saboda ka da kai shi ya samu da na ka da kita ba da wato fiska da ise yau ga ba ku da ba akwai da ayoyin da shi ya ma ko ba in ka ba da ko in ce ma ne ya ka ji ya ga a cikin gaba da ba amma akwai hadisi da ayoyin da yake kuma da iya fara zafi ne saboda abin yana cikin zuciya ko da yana ko ko da ba maza wata ta yi tana da kaulaini ta za ta abuwai amma ba ba ya waɗannan ne kuma hutun ɗin shi na karanta wani tarihi da kawo wannan na arzikin hatta da suka yi ba wani ne kira ba saboda haka kiyaye kan da waɗannan wato ɗan zamani masu ƙafar zamani ka kiyaye kanka ka bi ƙafar su zamani sai su zoro da su rage suke rumun kama in kuma kan da yi irin wannan abubuwan to za ka rika wucewa da kanka za ka fara ayyukan kanka bayani yana da yawa a kan matsalar da su zama shi kafa yakin kanye ko mai kara lokacin mummuni mai samun mai kara da kowa don mummuni da da muke a ganin kwara ke awa ɗin ya kusa biyar babu wannan babu da wani makaranta ke da rasu kafa zai karanta da wani bayani na sallah da halin tafiya. Na. Fasu kenan. ومن سافر مسافة أربعة برج وهي ثمانية ثمانية ثمانية وأربعون ميلا إذا ومن سافر duk mutumin da ya yi tafiya masafata arba'ati burdi tafiyar da ta kai burdi harbi ɗauri ko da biyarci ne kuma da biyarci da kuma da biyarci ko kuma da biyarci burdi نعم برجي هم وهي ثمانية طول وأربعون ميلا برجي هم شيري ميل أربعين تقص ميل فما كيلومتر ميل كم كيلومتر دابا يقص على يقص على يقص يقص يقص يقص كيلومتر to a iyaye ne duk abin da za a kasa yi abin da bai kasa ba kusa da wasu da dawo da ta yuki ko na bayan da ba a hukunci sallar da su suna ne abu da ne ingana ma'ana ya ce wannan ba ba na wanda duk ya tafiya a tafiyar nan a tudu ne ko kuma a cikin kogi ba wanda ya fara da tsarin haka tafiyar nan ta wajibi ne kamar fatin hajji na wajibi na wajibi hajji a kuma wajibi a kuma da wajibi ko a kuma sunna na
ko tafiya saman dubi kamar hajji da ɗaukar ikiyar ko kuma tafiya ta rai kamar da zai iya biyarwa ita da ta ba da su karkace don kai ɗan kasuwa ya ta ne can cewa to bari ka so ba ba ta ba ba ta ba su a cikin da ya kan yi gobe ba ta tafiya da ta ba da ba ba ba ba gobe ma an yi da za ka yi ya ta tafiya kamar da ke ta kai kuma ko da ka tafi zuwa na ƙarfin wani ke gida ba wani ya yi gida ya yi aure ko to ko da matanta a motar na ba gida ya yi motar to za a yi ƙarfin ya yi to wato ban san ku ya kuka ɗauki shi wannan abu da ya kira wannan turbi yin nan ba ko san shi fara ko arba'ata burdi burdi burdi bur jami'in balidu ne balidu shi ne burdi ɗaya واحد الجمع يبدو فريق شيء ده أما الجمع فرق الجمع شيء يبدو ده أنت ما كان تعمل دورة فرق الجمع هو شيء يبدو ده فرق الجمع من هذا فرق الجمع farka gida biyu shi ne farka gida ana fahimta ya ko sannan ne ne ne kuma mun taɓa karanta zira'i dubu biyu zira'i dubu biyu shi ne bin amma ina dubanni shi ne tsoron yaƙin barin yiwuwar dubu uku ne da ɗari biyar amma abin da ne fi kamar yadda taɓa na ɗanɗan daga cikin babban littafin na mujallar da biyar alfiqhu ala madalil arba'a na
zira'i dubu biyu zira'i kuma ana nufin ba daga kullum tarihan zuwa ya yaƙar mutanen da zuwa ɗan miƙa da kuma karfan wata mutum a cikin da daga nan sun karfan nan sun kuma guya nan har zuwa ƙarshen ya da muke wasa shi ake da zirani da ta wani kwata kwata shi ne zirani na yara da ta ce an kwanci ko ta sai ce sai ce mai
عليه أن يقصر صلاته صلاته
wato tafiyar jin da dare gaba da kawai amma kan zarta wadda ka ɗaura ba mai kyau kuma tafiyar da na yini ɗaya da kwana in za a hukunce kenan shi da wani bayan suke kyau shi ne ake da tafiyar da ta samu kasu wani duka misali da aka yi shi ne mun bar na iya yi da kwana amma na dabba wanda aka yi wa yakku ومن na ثم ɗauri ne نعم to wannan ne wannan tafiya sai ya tafiya a ne nan na kusa wa tsara wajibi ne a kan da ya yi kasu fa alaihi inna hu ne نعم ya wajaba a kan fa alaihi tilas ne a kan shi ne ma'ana fa alaihi duk da ko ba ta gano suna ne kare na fara ko amma shi malam ibn al-qayyim abu da fara ma ya kawo لله wannan maganin ta wata ci نعم
ne an bace Allah ha to sai to yusalliha
فيصليها ركعتين زي فلاحين تجي تصلى ركعتين kaga an gwada wa kawai a dunkule in kana da tafiya ko wani gani wanda zai bayar da kai wani sanin uku ne yanzu ake yi wa wasu su ne kaɗai da wani a gana haka isha su ne kawai ake kawai ina kuka mutumin da kuma ya kasu da kai wa da kawai da mila da yadda su rayu
na
ina kuka da masu tajin shari in ka koma ya kana za ka ga wata magana da aka kawo wanda aka yi na ɗan mutu daga a tauhiyya cewa yu'ayyidu man kafa fi sittata wa talatina milan afatan in in kai tafiyan mil talatin da shida ne kadai ma'ana da kai arba'in da sama ga bakwai talatin da shida to sai kai sallah kasuru to har abada a yi talatin da zai ka biya sallah aiki da dan Allah ka rubuta abadan ana neman ka baki ka biya wannan abada da ka biya min matalatin min batun da min talatin da shida in kai Allah ka so to ana neman ka daga biya abada yana wani ana fafa ba ba da ba kawai shi to me yasa magariba ba a da su a yan faɗi na faɗi sarori uku da yau saboda mu ba iye ne idan sallar magariba akwai mutum da jina to kuma ba a yi da su yi da na da su saboda ta yi rasa koya ba a yi da rasa a yi da ake kan rasa a biyu da yau kyau ta yaya ita guda ta koyi na Allah kamar saki akwai yanki ko na
kamar yanki shi ne ya saki gawa yau na so a zafi hannun zai ina ne karatu na
إلا المغرب لا
yanzu misali نعم
a shirin mutum su zai ina ta kai mata mata ta ba a a kai din na tsirar da wani ne ba kai na tsirar da wani ne ka ba ka yi saki ɗaya da wani yau kun ji shi kashi ga
da yaman
ka karanta a cikin ne ko ka fita eh
a girgazar ne
ba haka yake kuma a cikin dajin ne haka ne in ka kira ka ce saki ɗaya da wani to ɗaya na
an yake rubuce so amma a sallah ba ku kanta a daidai na
ba a ma kudin da wa da zai zai ma yi biyu wani kawai daga magariba ba a na
so na don ne ne aka yi mu ba kira asuba ne magariba ga ina ce ita don mutum ne to ya sa ba kawo mata bayan da ba ne ko an ta da rubutu maka aka ga ta ba ne
na wuri ne
eh sukan da mun biyu ne to biyu bayan da gini an ta kusa mun ya fara aka ga Na'am.
wurin wurin da ta yi ba ta da gidi ba mu kai ba ta da gidi to da ruwa
Ko kuma in an rage shi yi irin ne.
ba haka da rabi na bai ka to mu ji da so alayi ya yi fita abin da ya saba a wani kasu Na'am.
gaskiyar magana shi ne ita ba a samu nafi da yake na yi da zai tabbata a shari'a da yake da masa kaso ba babu wani sigar duba ne kar na ke tabbatar a shari'a a ce babu nafi da tabbatar da yana ne ke da aha sai aka ce to a akwai Na'am.
kwai mu yi mai tambihi wanda ya kamata mu sani in ka wani karatu ba a fito da shi ba akwai sharuɗa na yin karatu kafin kai karatu yana da sharuɗa a karatun mu na tafawo da muka zo ƙoƙarin ba a sharuɗa siha a yi da sharuɗa na inganci karatu da biyu in ɗaya bai samu ba ka karanta wani karatu ba bai yi wani karatu ba to haka ita kasu tana da sharuɗa sai yi sharuɗa ba su ba malam da gawa su amma da zo a gaya musu Na'am.
sharaɗin sallar asu dole ya zama tafiyan duka ɗaya ne an gane da yakin yawo Na'am.
tafiyan da rage ya zama duka ɗaya
Na'am.
ya duka ɗaya misali da Allah da nan zuwa can a yau ka ko Na'am.
to sai kai niyya ta da yaka sun gawo niyyan ta tun daga gida ta kuma za ka yi daga da muka tungo ta zo ku kuren ka sai wata farka ta yake ka ka tafi can in bai da ma ainihi a manfarka da ka tau ka hau fili za ka tafi mai halin bane Na'am.
da kuma wani wani sabda wani yake ma da da kan ta mana ba ka ta kuma ran ban ku ne to ke da kan ta da ba wani to ra da ibara da dole ne ba duka ne dukan farko da ma ka tuwo ne kada ke yanzu ku da sai na biyu ne ya ku da duka ne da kan tuwo da kan tuwo hada da wancan dinya da mai da tafiya ko kan tuwo ya zama ya yi tsawo to saboda haka dole wannan sharadi ne kar ba ka sani ba wata rana zai faru ka je kawai ka hau ka hau kasan ba ba a hali da ba so kuma ba wannan kadai ba ya zama kuma in har za ka je manufanka wannan garin ne ka je duba da kuma lallai wanda kake sanin garin turi ma so lallai a samu wannan sannan kuma tafiyar ta zama tare dole dole ta zama tare Na'am.
kamar wanda muka yi tare tafiyar hajji halal da aiki ko na wajibi ma in yi wani fara yin farko da akwai na sunna in hajjin sunna ne ko kuma a tsara ko akwai yawan dubi wanda shi da ake neman da shi akwai irin da ke tafiya na ziyarorin bayan Allah da makamantan akwai kuma na haram da ba wanda ya shafi tafiya na fatauci ko Na'am.
to ya zama kare ya zama tafiya ba wani kare su zama kuma tafiya wasa yanzu da bayan wanda ya kallon kwallo wasa ne to sai yake da wani don kai abokin da ke kalan wasa bai rasa ba bai ma ba to bai mai ba in tafiya ainihin ma wanda ikki ba ta maka wa ala za mu mutum ne zai rasu da kanta tafiya ce kuma da amma da harkar mutum ya da faru kirki da dubu da kanta ta zai da ganin kuma a yi ka buga shi haram da zai kai da ka hautin da ba da ka da ba ba ta ba ko sanaya da cikin sharra na wanda ya tafiya kar ya bi wanda ke da ne kai wanda kai da a gabatar da kai kai da jama'a na'am in za a ta nuna da ba in ka Allah ya tsaya da cika na'am
haka ne yanzu sun su wurin ba shi ya taba da bayan kami da wani gida ba tare da kan yawan baya mm mm mm haka sun nuna ba ki a kai da kira sun wurin Banyak.
yanzu da wani Sir.
al'ura Sunung.
ki to shi ya taba da kan yawan za ku kawai ma mutane su kiyaye in su mana biyu da kuka tabbatar da shi ya ja kawai shi da shubha shi ne ya ja irin jami'in ne in wani biyun naku ba wannan jahili ne ba ko da Qur'ani Qur'ani ku ji sittin da sittin ku har zuwa muktasar shi ko bai kan kawai ji ba ku ka da wata kilo kai don ya samu haka a yau shi kare shi kare shi ne gaskiyar magana
Kami namanya.
to amma akwai wanda suka sauƙaƙe a mazhaba a ne ya wanda suka ɗan sauƙaƙe da suka sauƙa da su ibn qayyim Yo.
da su shi ne mazhaba a nan amfani akwai tsaurin da ba a ce in an zaka fin tokaci da ina da kuma da wani gida tokaci da a yi tsakan ba kana jin fata wanda muke ba ya kullum har ma su suka wajen nawa inda a jin ma to akwai wanda completely suka ce ba in dai ka bi da wani gida ba ka zama kai kai kai kawai to a a fatawar da ta sassauta to sai aka biya da fuskoki kamar haka na ta faɗi su ya halatta wannan ƙa'idar da muke suke yi na kullum wanda yawanci ita ka sani in ka zo limanin da yake zan sallah ka kai niyya ka tabbata ka bi shi in ya raka a biyu kai ka zama kai ta jira sai ya ci ko biyu an sallah da kai ba za ka yi tashi sai kai sallah wannan shi aka fi da zai yi jayewa mutuwar da mutane ma shi suka yi to amma ko cikokin da ba shi ba ko duk su mana duk a tasirin da shekaru ina da shi na tutar rantsuwa ko tutar rantsuwa mu bi bi da wannan a cikin babban tasirin nan na limanin kotu ba na wanda ya kawo ƙarfin tasiri cewa ya rantsa ka zo ka bari sai ya rantsa sai ka shiga kawai sai ya raka abin farko kana jima da gangan kuma ba ya hawa ko ya ran tsaye ba bai kawai sai ka tuka sai su yi biyun su kawai sai ka tuka a kayi ka da kayi ka da yanzu ya kayi da yanzu ka kayi kika wannan fatawa ke akwai fuska na ƙarshe shi kuma ya tafi a farko a yi kwalla raka abu liman na ni ya yi da kawai da yanzu ya a nan ne hukuncin riga da sallama ba ba ya yi dama hukuncin da riga da wanda ba ka sallama kabbara harama da kuma sallama kuma kabbara harama ko da kuka kuka dare Imai da Allah ne da ja da kare ka su sauka sai su ka dinin da yi shi yasa ya ji barci ke zama bai aktif kada ku bai ya zama bai sai sai da ba mu sai dan ka ka dire ma dan ko har yake kai maka dire ma Allahu akbar Allahu akbar in yana da da ina har kawai ko su kafara sai ka kamar yin baki ga da iman ya zama a ya zama da aktif ne kada wani da yi zai bada zai bada da yawa so abu biyu da ta kai gari ma to an samu da ba a kana ko akwai abubuwa kuma waɗanda in kun yi daidai da liman to ka kai ka ko kai ne a cikin talaka shi ne kun rubu tare sujira tare shakuwa da rubu tare ɗaga da sujira tare suna nan mutane can ganganci ba ga wannan shari'a ta ce wai akwai akwai ƙanan liman akwai akwai abokin liman akwai kuma yayan liman suna nan a wani da kwanu ƙanan liman shi ake nema ko da yawan ƙanan liman sai liman ya yi duka ko ni sai ya yi abokin liman ƙanan liman shi ne wanda ta hanyar ke ba bare da yau da gaci ko ya yi hannun to akwai wanda yi ya yi wa liman kai ya ƙari da ruku har ya yi liman ya ɗago kafin ya tafi su har ya isa wani wanda mai an kara ki ya bi lura liman bai wa sai ɗan jira amma ya riga da ɗauka kada da ma ba ka yi koyi da abin da annabi ce inna ma su'iya al-imam li yutamma bi an za liman ne ya zama jagora a sallah don a yi koyi da shi a cikin koyi in ya yi kai shi ne koyi ana in karɓar da zan sallama sallar ta kai yana nawa wuri biyu ne ai ba na kaɗai ba wuri biyu ana da ɗaya zan sallama kuma ɗaya hada fadar da wuriyar nafsu ƙwarar da wani gaba liman ya ta ya ko shi da sai sai sai ya kuda ya bar sai ku cika za ku cika ku an fahimce ni in kun cika ya ku shaba rabin al'ummar ya cika sai ku je ku karɓi wancan da suka tare kofar ya ne sai su zo su sai da wani tashi ya kaji na raka a yadda su in kaji da sai allama su kwaye su miƙe da su cika daya to kaga da wani can na farko a sun gani wannan alama to a wannan wuri biyu ala da gani ko babu wuri banda wuri in ka kuskura to shi ke ka zaga da wannan da shi sai ya ce da kuma ne لا يكسرها لا يكسرها ولا يقصرها حتى يجاوز لا يكسرها ولا يكسرها حتى يجمع
بيوت المصر ولا ولا يقوى كان جامد بنون الذكر bare yi ta sunan ba ga wannan Allah ita a hanyar da ta fara haya inda da mai ba sai dai magana ko amma da fasara an nan mare ko kanta
ne na fare an ya fasara karata wajibi ne ya yi kasar sallah falsalli ya ara a kai zai yi ta zai fallaci da raka a biyu ba ta yi duka kenan a za a fara magana ai da za a fara isha إلا المغرور أما ربنا المغرور فلا يحسبها لديك سلطة وكذا بقى فرمان من الأسباب ما جاء سبب الشريعة مضمونة معنا ولا يقصر بدل ما يقصر لا حين يقصر دك أصر دا بدل يقصر با حتى يجاوز بيوت المثل يا wuce garuruwan gidan gaji na wannan garin da yake fito ba ta riga zaure ka kawai in kai niyya za ka yi tafiya ba barci ba barci ba barci ba barci ba kai kama ko ka kama ka su yi ba in dai a wurin da ka yi ko zo ka kika a tsarin zalika bulutar bisiri sai ya wuce ba sai ya kai ba sai ya wuce gidan da shi na gaba wata fira kalbar sai sai gidan da kin gaba da sun dawo bayan ya wuce ya ba su ya ba su bayan laisa baina yadayhi sai sun zama babu su a gaban sa haka wala da su ba'ihi ni hakiru babu wani abu ne daga gidan su a gaban sa da jaffan sa duka kiza kenan kiza gefe da gaba da haka duka kiran babu yin zai mutum zai tafiya da wani kuma ba na shi yin zai fita kuma jadi mana boleh saya aja kemarin kabar itu baru pernah dia kok baru pernah dia ya bos apa apa kita apa apa jum ya bos sisi itu terus lagi ya malu lagi dia ada malu jadi kalau aku malu mesti ada juga kita mungkin kita tahu dari dia kita mulai dari itu ya ingkar apa sih bayan da ba in kana zuwa irin su nan ya zo da hindu a yan karar yanzu ta kai yan wani wani yanzu na kara karar fayar kuma ne ne yawwa yawwa wannan kuma la yukimu sannan da bare in ya tafi ya fara azumin nan bare ya fati ta sallah ba har adadin kwanakin da zai yi nan duka a tayar ji a ilai har ya dawo nan inda ya fara azumin wannan inda ya fara inda an bar gari da gida da ji gari babu ta dawo babu ta dawo babu ta bayan to ya dawo da mu au tsarifa hadu a ƙalla minan yi ko kuma kusa da inda ya yi inda baya su su kuma daga yadda abin da ya kasa min abin da bai kai min gaba kawai da wani ko abin da ya kasa wani da abin da bai kasa da kai min gaba ne ko to nan ya samu ne Allah ya kuwa da ji ba wai da sabar misali da kuma gani kawai sai kada ku farka ku kuma kayan da kayi a za a kasu to na aka gani ya ka zo za a kan tuta a gaya wa ne kayan kan ba wani su bai na dawo ka dawo kasu ka za su kwarai da kasarin da za ka kana kan hanya ne ko ba su so inda za a ne a kasu ba kasarin da kun san tsaya za ku dan sha wata ko na kafin karfe ka san ba a cikin gari ne shi ita kuskuren da kuwa wajen kai kana da dana kaje da garin babban da kuka hawo ko yaran ka ka je kai gara je baka da ba ka ci abinci ba ka je ka shiga ka samu kin gama ya ce ba gidan da baya a yanzu za a kawo samu ba gidan ba kai kana da dana ka samu yana faruwa saboda da bana da dana mutane za a yi zuwa kafin in sauran zai a sai na tabbata ba a ƙoshe da ke ko ga abin su mara ja ga bar shi kuma in an yi ja iska sosai an ja lokaci sosai kafin an taɓa ta ban mutu ba za ka zo kwata ka ga mun ta kawo a cikin kwanan to ka ga kwata shi ha ta yi yana kusan mani ka yi dama da ta karfi sau ta kwatan da rabu da ta Ba mun karya lokaci ba har ya ɗan ja kafin ya taho ina kiyaye ba amma kan an karasa daga lokacin ya wuce na yi yawan kai na bin kayan da ya sa wa ba a kan saman da ya sa wa wani da ya kawo a nuna mutum ne ne da ran da ya sa wa ba a yi ran da ya sa wa da kuka kuskure kuma da ya kuma da kuma da ya kuma to Allah ta san na yanzu in a jirgi ne misali ya gaji biyan tun da ba wani wahala su to za a yi kasar rufin ko kuma
to wani da ba da nan jiki ne ake yin tafiya da ba wani wahala za a yi kasu ne ko ba za a yi ba da shi kuma da ya kasu shi ai ba mashakan an gano ba ya ba ya hikima don mashakan ba idan mu ya yi da mashaka ne ba take dawowa yawa sun ce na ya farko da kai zuwa lokaci gida ga jiki kuma ga ƙeroki ga daɗi haka zan taɓa
duk da abin da kake shi ne kayan nan da ya ma ta bai ga nau'in da kake kawo masa su kana tafawa na tafiya ba ba ni wasu da na har ko ne ke abiya ko ke jin daɗi ba kan ba ka jin daɗi eh ko ne ya ga jiya da zan yi